إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. barkan mu da wannan yammaci na ranar talata na ga wata ne sha ɗaya sha ɗaya da watan rabi al'awwal hijira ta manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya gudu da sha takwas da watan uku miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan masallaci masallacin mojibbo da ke ƙofar ƙaurar jihar katsina a wannan darasi na ne na mako mako cikin littafin alwasiyatul kubra wallafar bikin malamin nan shaykh islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam sana ɗari bakwai da ashirin da takwas wannan kuma shine darasin mu na na arba'in daidai za mu dawo inda malam yake cewa wata zalika man i'taqada anna ahadan min awliya Allah yakunu ma'a Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kama kana al-qadir ma'a Musa alaihi salam فإنه يستتاب فإن كان إلا ضربت عنقه لأن القدر لم يكن من أمة موسى عليه السلام ولا كان يجب عليه طاعته بل قال له إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمته الله لا أعلمه وكان مبعوثا إلى بني إسرائيل كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله malam yana cewa wata zalika haka nan mala'ika kada Allah ahadan min awliya illahi wanda ya kudin cewa akwai wani da daga cikin waliyan Allah ya kudu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama zai kasance matsayinsa tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama kana al-qadir ma'a Musa alaihi salam kamar matsayin الخضر فارجع النبي موسى عليه السلام wanda ya gudunta wannan da illa hu yadda babu to za a neme shi da ya tuba fa in saba idan ya tuba wa illa wa in fa in saba idan ya tuba sai a same shi wa illa idan ya tuba dai ba ta wani kuhu sai a dafi yawansa لأن القدر لم يكن من أمة موسى عليه السلام ومن قدر bai kasance daga cikin al'ummar da aka aiko musu annabi Musa ba wala kana yajibu alaihi ta'atuhu kuma bai wajaba a kanta akan kadir yayi biyayya da annabi Musa ba bal da wannan magana qala lahu abinda ma kadir yake wa annabi Musa inni ala ilmi min ilmi Allah ni ina bisa wani ilimi daga ilimin Ubangiji allama ni Allah da Allah ya sanar da ni shi لا تعلمه كيف تنكره وانت على علم كما كما بك والعلم من علم الله لئلا يتمد شيء مجال بعيد من الله علمته الله لئلا يتمد شيء لا اعلمه لذا تنكره wa kana mal'usan ila bani isra'il annabi musa ya kasance annabi ne da aka aika shi zuwa ga bani isra'ila kama kala nabiyuna kamar yadda annabi ne sallallahu alaihi wa sallam yake wa kana annabi yub'athu ila qaumihi khassatan annabi ya kasance kowane annabi ya kasance ana aika shi ne zuwa ga mutanen sa a keɓe wanda ya ce ilan nasu ammatan ni kuma aka aika ni zuwa ga mutane gaba ɗaya wa muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi muhammad Allah ya tsira da aminci a gare shi mabu'ursun ila jami'i sakalai an aika shi ne zuwa ga masu nauyin halitta ɗin nan guda biyu insulin wajen yin mutanen su da aljamin su wanda ne ya tafaga annahum yasi annahum yasiru li ahadin al-khuruj an shari'atihi duk wanda ya kudurta cewa ya halatta ga wani ya fita ya yi ta yayi daga shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam wa da'atihi ya yi da'a ta yayi fa huwa kafirun to wannan ne wannan akida ya kafirta يجب قتله واجبين أكثر في أنا أي أنا أي هدي wato ibn tayyiya yana faɗan abubuwan da suke jawo wa mutane su fita daga musulunci ko sun sani ko ba su sani ba da abubuwan da suke fitar da mutum daga musulunci kuma yana faɗar wasu manya-manyan aƙidu miyagu waɗanda suka tasiri a cikin wannan al'umma sun lokaci mai tsawo kuma har zuwa yanzu ake ga waɗanda suna da irin waɗannan aƙidu duk da cewa dai suna koyewa to amma manyan su sun sani aƙidar cewa wani yakan iya fita ya tumbata ainihin da kasanta ta yadda ba sai ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da'a ba zai zama yana da wani hurumi na ya fita ya yi ta yayi ya bar shari'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita to yana da wannan hurumin saboda shari'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita ya ɗora mutane a kai shari'a ce ta zahiri abin da ya shafi sallah azumi da haji da sauran al'amura na shari'a na hukunce hukunce wannan doron shari'a ne shi kuma wani idan ya rika ya kasai ta yakin baka ya fita ya baku to yakan iya wato yakan samu sanin ilimin baɗi shi na ƙarƙashin yake sani ko kuma kuna sanin na sama sama amma shi can ƙarƙashin yake sanewa saboda haka sai aka raba shari'a aka raba ilimi zuwa gida biyu suka ce akwai ilimin zahiri wannan shi ne gobayen mutane suke sani gama gari mutanen da suke yawo a kan titi amma mutane na musamman za a ɗauko su waɗannan allah ya san musu dangantakar da ilimin baɗi saboda haka sai ya kasance su ayyukan su sun sha bamban sun saba da ayyukan gama garin jama'a suka ce hujjar su a nan iskar hajjin tare da annabi musa annabi Musa yana son ilimin zahiri ilimin sa na zahiri shari'a ne saboda haka Allah madaukakin sarki ya umarci shi je ya samu ilimin batini a gurin kadir shi kuma kadir ilimin batini Allah ya bashi shi kuma suka ce waliyi ne annabi Musa annabi ne wanda yake hukunci da ilimin zahiri shi kuma kadir waliyi ne wanda yake da ilimin batini saboda haka annabi Musa ya zo da iliminsa na zahiri ya samu kadir ya nemi shi da ya ba shi damar ya tsaya a wajensa domin ya yi karatu da shi ne suka yi wannan tafiya ya ga abubuwa daban-daban daga kadir wanda sun saba wa iliminsa na zahiri tun daga lokacin da suka hau jirgin ruwa ya ga ya fara ɗaukake musu jirgin ruwa suke ta ɗaɗɗake wannan jirgin ruwa ne don ya nutsar da mutanen da suke ciki domin a zahirin shari'a suka ce akwai ɓarna amma a batinin ba ɓarnar ba ce ilimin sa na batini saboda haka annabi musa sai ya inkari da ilimin zahiri annabi ya shi kuma kadir wali ya nuna masa cewa wannan ba haka yake ba sannan suka tafi ya ga yaro tsantsani wanda ko balaga bai yi ba yana wasa tare da yara ya kama kansa ya murɗe kansa ya mutu nan da annabi Musa ya aiki da ilimin sa na zahiri ya yi inkari kadir waliyi ya nuna masa abin da haka yake ba ba ya ganewa annabi musa ya nemi izini ya ya nemi a yi masa hanzari sannan suka tafi suka shiga wani ƙauye inda mutanen ƙauye suka shiga su zaɓinta sai kuma ga wata katanga wata ganuwa daga cikin ganuwoyin ƙauyen zai za ta faɗi fajiri ya sa hannu ya miƙar da ita nan ma annabi musa bisa ilimin sa na zahiri ya ga cewa ai ba daidai ba ne ya kamata a ce sun nemi jinga sun yi jinga da mutanen ƙauyen yadda za su samu kuɗin da za su yi gudun da su ci abinci musamman ma mutanen ƙauyen nan da su taimaka musu na sun ba su ainihin abinci to daga ƙarshe dai sai hajjar ya nuna masa cewa to ranar da lokacin da buwata da kai yayi don da man kaci idan ƙara yin tambaya ko ƙara yin inkari to ba za ka abin nan rabuwar da ta zo ƙarshe to yanzu ka yi inkari don haka lokacin rabuwar yayi to shi ne suka yi baran baran suka rabu sannan ya gaya masa ga dalilin da ya sa ya kaza ga dalilin da ya sa ya kaza suka ce to wannan matsayin waliyi kenan saboda haka yana da wani ilimin da ya doke na annabawa shi ya sa har wasu suka yi littafi suna suka suka yi rubuce rubuce suna fifita wa littafa akan annabci kamar al-hakimu tirmidhi a cikin littafin sa hatmul nubu hatmul nubu hatmul wilaya yayi yayi wani littafi da ya sa wa suna hatmul wilaya a ciki yake nuni zuwa ga cewa annabi ya tambara a wani ya tambara annabi a matsayi a daraja a martaba a ilimi har ma ibn harabi yake cewa makamin nubuwati fi barzakhin huwaita rasuli wa dun al-wali wato matsayin annabci a lahira za ka je lahira nan ya aiki matsayin annabci to matsayin annabci annabci ya tsara ainihin manzanci yana sama da manzanci amma kuma bai kai walistaka ba wato walistaka ita ce sama sannan annabci sannan kuma manzanci waliyu shi ne na farko shi ne number one sannan kuma annabi ya biyo bayansa sannan kuma manzo shi ne na ƙarshen da kaga wannan irin dalili da suka kace masa suka halarta wa kansu suka halarta wa kansu yawa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta yayi har ma aka samu a tarihi akwai yan ba'diyya al-qaramida wata bakar aqida ce wanda su a gurin su duk abin da ake yi na sallah azumi da sahaji da mutane suke yi duk suna yin abubuwa ne ba wanda shi Allah yake nufi ba yayin da kake sallah ba sallah yake so ba wannan abin da kake yi yake yake ne ba a wajen ka ba da yake a cikin salat da yake a cikin salat ba wai wannan sallar da kuke yi ba ko kuma wa ati zakat ku ba da zakat ku da yake ku ba duk da wannan bane sai aka suka ce shari'ar wannan shari'a ce ta zahiri amma ba idan ba wannan ake nufi da kawai ku jawo zuciyarsa da ita wasu lazimai da wurin wanda abubuwan su ne kawai abin da ake nufi don ka ba da kasar sallah azumi wannan duk rashin fahimtar ba ku yi shari'a ne yasa mutane suka yi kasantan suka suka bar ainihin abin nan abin nan ƙwaɗan abin ƙwaɗan cin na ciki suka bar suka yi kasantan da shi da ibn tabi'a yake magana akan wannan aqida wanda aqida ce ne gona kowa ya ga dama yana iya kacewa da ita ko ya ga an rufe addinin musulunci din da baba kuma kowa yana iya aika aikar ta daga ƙarshe ya ce ai wato ainihin babu ne ke sarki da ba ne ba ba wanda ya ce maka insani ba wanda ya ce maka umarni ko maka wa'azi zai ce shi yana bin babu ne shari'a wannan isa ta kadir alaihi salam da suka rike ba hujja ba ce da za ta ba su dama su yi wannan dalilai masu yawa suna nuna haka dalili na farko cewar da suke yi kadir waliyu ne ba annabi bane wannan maganar ba gaskiya ba ce kadir annabi ne kuma fuskarsa ita kanta tana nufin tana nuna annabi ba zai yiwu ba mutumin da ba annabi ba haka kawai saboda da a wani wani kasa wani yana masa ilhama kawai ya dinga yin abubuwan da ba kamata ba har ka kai shi da kashi rai da da'awar ilhama wanda ba zai ba abubuwan da ba wanda zai iya wannan ciwon da ake yi na wahayi ake gaya masa cewa ga abu ka za ga yadda yake hakikanin ka shi ne zai iya ɗaukar wannan da kafai amma haka kawai mutum saboda jin ciwo ilimin ya kama yaro ya mutu na kariya ya kashe shi da ce wani saka shi kuma wani ilhama ne wannan ba da tsarin yi ba sai ta hanyar wa'ayi wanda kuma duk aka yi masa wa'ayi to annabi aura ta ayyukan da yayi a gaban annabi Musa alaihi salam suna nuna annabi sannan bayan haka wato فقال الله لقد في خلقي فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علما رحمة وكما لمن دبابة على من تكفير سكة رحمة ثم أنا لكم أمل رحمة أنا لكم أمل فوجد أقول يرى لي من دبابة القرآن دعت السرعة وأملتي برحمة أهم يكتبون رحمة ربك الله مدعو جلسة سورة وقال لولا نزول هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك وتسمع سورة قريشة وتسمع سورة ميهنة بعدين صد ومن القرآن ومن الدم مثل بدأ تسكين القريتين من بدايه وتمكن طائفة الله يقول أهم يقسمون رحمة ربك سورة سورة ربع رحمة أبنجد تحت kaga idan an annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji a wannan ayar sai ya kirawo annabi da rahama a zan yakiro da rahmata rabbi su suke raba a rahamar ubangiji ma'ana su suke raba rahamar annabta su ba mu wanda suke so su hana wanda suke so haka nan Allah yana ce yana cewa ma kunta tarju an yuka ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik ba ta fatan ba ta kaɗai za a aiko maka da wani littafi wato ka zama annabi in ya maka da wasu sai ne wata rahama wato da ubangiji ya so ka da annabci ya ba ka wannan littafi amma ba dan haka ba ba ta ba ta tunanin ba ta tsammanin za ka zama annabi haka nan Allah madaukakin sarki yana cewa fiha yusraku kullu amrin hakim amran min indina illa kunna mursi illa kunna mu'min illa kunna mursilin rahmatan min rabbik ubangiji yana cewa a nan cikin da wani lokacin fajr a cikin ta ne ake rarraba kowane al'amari ubangiji ya fara shi a yi daga sun komai da zai wakana a duniya a cikin da wani lokacin fajr a cikin ubangiji a cikin ta ne yake farkar da annabci a cikin ta ne aka farkar da alqur'ani inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzili fiha yusra'u kullu amrin hakim amran min amran من عندنا إلا كنا من إلا كنا منتهين وبعد أن ما الله ما أتكلم تركيا كرا وسيطر على القرآن بعد أن نذكر أنا وكان عند الله كسوى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه من لدنا علم وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما رحمة من عندنا ثم أنا مثل النفس فمن كما annabi Musa alaihi salam ɗaya ne daga cikin manyan annabawa domin ɗaya ne daga cikin ulul azmi min ar-rusul annabawa guda biyar manya manya annabi Musa yana daga cikin da zai yi ba a ce annabi wanda Allah ya ba shi wannan ɗaukaka kuma ya tafi neman ilimi a kan a gurin wani wanda yake ƙasar inda a gurin annabi wanda shi ma ana yi masa wahayi ba shi ya sa lokacin da aka yi masa wannan tambaya cewa ka san wani a cikin a cikin bani Isra'il ko ka san wani wanda ya fita ilimi ko yake bai san wanda ya fita ilimi ba Allah maka cikin sarki sai masa wahayi cewa bala abdula qadir akwai bayan mu qadir ya fita ilimi wannan magana da ubangiji ya masa tana nuna kuma qadir ɗaya ne daga cikin bayan Allah da ya zaɓa ya ba su ilimi da Allah kamar yadda ya zaɓi annabi Musa alaihi salam ya ba shi ilimi na annabi shi yasa lokacin da ya je wajen sa yake gaya masa wannan magana inni ala ilmi min ilmi Allah allama ni billah la ta'lamuhu la ta'lamuhu wa anta ala ilmi min ilmi Allah allama tahu Allah la ta'lamuhu kaga sai yace ni ina bisa ga wani ilimi da Allah ne ya sanar da ni Allah ne ya sanar da ni kamar yadda kai ma Allah ne ya sanar da kai. Ta yaya Allah ya sanar da Annabi Musa ta hanyar wahayi saboda haka shi ma an sanar da shi ilimi ta hanyar wahayi kamar yadda aka sanar da annabi Musa ta hanyar wahayi yace ala ilmin min ilmin lahi allama min billahi kai ma ala ilmin min ilmin lahi allama sahu lahi kaga abin ya nuna ɗaya kai ma annabi ne ni ma annabi ne an ba ka shari'a ne an ba ni kaya an fahimta a wannan magana ce karara da take nuna ba wai kai ilhama ba ilimi ne Allah ya ba shi irin wanda ya bawa annabi Musa wato ta hanyar wahayi an fahimta sannan kuma sai ai ba a gama ba kai haƙuri ba kai haƙuri ka bari sai mun gama in ban faɗa ba sai ka kawo muna bin abin daki daki ne ka fara kuma kenan to bayan wannan lokacin da suka shiga cikin jirgin ruwa zan faɗa yadda na san da ka san shi ba. Lokacin da suka shiga jirgin ruwa wani tsuntsu ya zo ya hau dutsen dutsen bakin jirgin ya tsoma abin nan bakinsa a cikin teku. Sai kajin ya tambaya annabi Musa ya ce ka san abin da tsuntsun yake faɗa? ka san abin da kai kai yake faɗa yake a kai gida yake abin da yake cewa ma ilmi wa ilmuka ko ilmin ma ma na kasa ilmi wa ilmuka min ilmin ma illa kama na kasa min tsari hada al'ashiri lamma asala ya fi baka wato abin da ya tawara ko a maka iba ni da kai na ilmi da yake ilmin ubangiji bai wuce abin da wannan tsotsin ya ɗan tsoma da gaba da ainihin bakin sa ba da shi wani teku. Nan, Hajar Alayhi Salam ya ji mai tsotsin da yake faɗa. Wannan tsotsin ta shi wani abu ne da Allah yake ɗauki annaba da shi, kamar da yake ɗauki annabi Suleiman, ɗaukin ba nan suka tsaye. An sanar da mu abin da tsuntsaye, mu ji abin da tsuntsaye suke faɗa. Ba mu san a cikin a tarihi ba, akwai wani da aka sanar da shi abinda tsuntsaye ke jin mai tsuntsaye suke faɗa sai annabi Suleiman sannan sai cikin annabawa aka sami wannan sai cikin annabawa aka sami wannan sai ake sanar da su abinda tsuntsaye suke faɗa kamar da mun sanar da su cikin wani jirgin sa raƙuri ya kawo kuka wajen sa ya gaya masa cewa mai shi yana wahalar da ya aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji abin da yake faɗa mu'jiza ce sai wanda aka cikin annabawa ake samun wannan haka shi ma an ba shi irin wannan mu'jiza tun da aka ba Annabi Sulaiman kullun ma man tafakkur to kana a karshen kissa inda yake cewa ma ta alfihu an amri wato bayan ya gama ba shi labarin abubuwan da suka wakana da dalilin da ya sa yi yake to wannan ban yi shi da umarnin da gaban kaina ba wato ba ni na ba wa kaina umarni kawai haka nan na je na lalata dukiyar wasu na ainihin kashe mutum na kashe rai na kuma ainihin ta da kasanga ba wai gaban kan ba na yi ba ba umarni na ba ne umarni na yi umarnin Allah umarnin ubangiji yana zuwa ga mutum kai tsaye ta hanyar ra'ayi ko ta hanyar annabi ko ne ta hanyar ra'ayi a yi masa ra'ayi kai tsaye a gaya masa ko kuma ta hanyar aiko wani annabi ya gaya masa to shi ba a faɗi wani annabi da yake karɓar umarni a wajen sa ta muke yana karɓa ne daga ubangijin sa wannan shi ne wahayi ko inda ma in jira kun bil wahayi ina muku gargaɗi ne da wahayi da wahayi annabawa suke gargaɗi da wahayi suke umarni da wahayi suke hani don haka wannan umarni da yake magana a kansa umarni ne wato umarni ne daga ubangiji wanda shi ne wahayi duk da akwai waɗanda suka tsarin ban ayar لا مكان للفاسد التفسير وما ما قلنا بسمع له تفسير الدنيا كما فيها ناسي الناسية وما فعلته عن أمري أي لم أفعله بأمر مني كل ما قلت منها ما ما فيها كما كل يوم بل هل تتولى بجلال كلها بقى هي تتفعلها ما قلنا نسيله إذا ما يسيله بمعنى الذي وما فعلته ليس زمن مبتدع عن امري سبب الجواب فتره لا تجد وما فعلته عن امري abin da na yi nan gaban kai na wanda ma fa'altu bi ai allazi fa'altu bi an amri ai fa'altu bi an amri kaga babu wani wanda ya taɓa dukkan turan duniya da ahlus sunna da ma na ɗan bid'a din ma din nan yana cewa ma ce lafiya ma fa'altu bi ban aikata shi an amri da gaban kaina daga umarnin kaina amma wani ke so ya gyara abincin da ya ga hujja ce mai ƙarfi sai ce a baɗin mai sila kai da aka ma mai saba ne an amri saba abin nan da mai gaban kai na ne Kada ki da hutu ne. Wannan mutum kajin da annabi Musa alaihi salam da abin da ya shafi rayuwarsa yana nan kowa musu da abin da ya shafi annabcinsa da abin da ya shafi ilimin batini da zahiri mun yi majini su guda uku a cikin karatun tafiri da tsari ina jin ko ana sa a rediyo kuna fito a cikin a tafiri da tsari ban san za ka zama da mai bayan nuna ba a kan mafi cikin da hudu zuwa da bakwai saboda ka duk waɗannan dukkan waɗannan sai suka magana majalmi da annabi Musa alaihi salam gaba ɗaya sai da aka je ta fani da ni ta fara fada da kundin ta waɗannan dukkanin su suna nuna annabci ta suna nuna cewa annabi ne shi yasa wani malami ya ce shi ne a Ibrahim al-Aziz yake cewa awwal uqdatin tuhallu min al-jannah i'tiqad qawl al-qadr nabiyyan farkon kullum da za a warware na hindu ɗan shi ne a yadda cewa ƙadir annabi da za a yadda annabi ne sai ayi da duk abin da aka gina a kan shi wannan ibnu hajar ya kawo wannan magana a cikin littafin sa al-zahr al-nadr bi akhbar al-qadr akwai littafi da ibn hajar al-asqalani ya rubuta akan wannan kissa ta hajar alaihi salam sunan shi azharul nazar da ciki ya kawo wannan magana haka nan ya kawo ta a cikin littafin ta fatul bari a cikin sharhin kitabul ilm ta sharhin hadisin hajar a kitabul ilm sun kawo bukari da kawai haka waɗannan da ne da suke nuna cewa hajar annabi kuma wannan shi ne ra'ayin ɗaukakin malamai da dama daga cikin malaman sunna abin da suke faɗa kenan kuma rufe wannan asiri cewa kadar yari ne kawai da annabi bane wannan yana nuna cewa wannan rufe wannan asiri din yana ainihin rufe wani babban gini ne wanda ake gina gindin ɗanki a kansa to shi da ibnu taymiya anan yake gaya mana yake cewa dukkan wani wanda ya kudurci cewa Allah adam min awliya illahi wani daga cikin waliyan Allah ya kone ma'anar annabi zai kasance tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar kana al-qadr ma'a Musa kamar yadda qadr ya kasance tare da Musa alaihi salam fa innahu mustaqal wato qadr tare da annabi Musa qadr baya bin shari'ar annabi Musa dan shi ma annabi ne mai zaman kansa saboda haka wanda duk ya yarda cewa shi ma zai iya zama mai zaman kansa ba sai ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana da shari'ar ta kansa ta kansa shi da yake ya ce fa innahu mustaqal to wannan abu zai su da tuba fa in saba idan ya tuba shi ke nan wa illa idan kuma ya ci tuba zai da tsoro ko mutu a duk yayin sa ana sai a tsoro masa da haddi saboda ne yake da annal qadra dan ya kun min ummati musa alaihi salam wato dan ya kun min ummati musa ai ummati da'wa Hajar alaihi salam da baya daga cikin al'ummar da aka aiko annabi Musa zuwa gare shi baya cikin su saboda haka shari'ar adam musa ba ta shafi shi ba saboda adam musa an aika shi ne zuwa ga bani isra'ila saboda haka shari'ar adam musa shi ba ta shafi shi ba shi ma zaman kansa shi ma yana cin gashin kansa to akwai wani yanzu wanda shari'ar adam ba ta shafi shi ba kaga akwai bambanci kenan لأن القدر لم يكن من أمة موسى عليه السلام shi ya sa lokacin da ya zo ya samu kawai abu ne sa Allah ya samu samu kawai abin salat ya yi masa sallama sai kabir yake cewa amma bi arjika salat yaya aka samu sallama a kafarka ana shi abin da yake tsammani da hin sayar da sauran abu sallama ya aka wannan mutum daga garin sayar kuma ya zo da musallama sai yake cewa ana nisa ku ne nisa sai ya ce da su mun san da mun isra'il mun san da aka aiko da mun isra'il ka ga wannan yana nuna ne eh wasu ya san labarin ba da sun ta fuskar ba ya da alaka da shi shi ma zaman kan su ce amma ya san akwai wani annabi mun san da aka aika wa da mun isra'il sun sa su yi jirgin annabi mun san zuwa da mun isra'il to mun san da mun isra'il mun san da aka aika da mun isra'il yake eh kaga wanda yana nuna suna annabi ne wanda Allah ya ba shi shari'ar sai da cikin dakin kan idan mutum yana jin cewa bayan aiko Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma yana iya fitowa ya ci dakin kansa ba ruwan shi da abin da aka aiko Allah sallallahu alaihi wa sallama in mutum yana jin ya halatta yi wannan to shi ne zai da ayar matsayin hajjar tare da annabi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa yin tafiya ya ce wala kana yajibu alaihi ta'atihi ba wajibi bane hajjar ya yi biyayya da ga annabi Musa ta yau suna Allah ke maka ana ce maka yi ka za bar ka za yi ka za bar ka za haka suna da umarnin Allah yake aiki wahayi yake samu da nan daga ubangiji ana da zaka daidai ta wani wanda zai zuci wannan al'umma yake suna ana samun da nan suna da kuma faɗa haka dole ne in yi yake yi tsik ya tafa da illa dole da tsaye ko dole ne dole abin da yake faɗa yana nuna yayin da ba yanki da annabi sallallahu alaihi wasallam ba yanki da addini ba yanki da shari'a shi ma yake da kan kanki ko wanda ya ga wannan a cikin wannan al'umma ko wanda ya ki bai kana lahu abinda ba annabi a fadin ya ga annabi Musa inni ala ilmi min ilmi Allah allamani min Allah la ta'lamu wa anta ala ilmi min ilmi Allah allama kai Allah la alamu kaga wannan yana da kowa Allah ya ga wannan wahayi wa kana mab'uthan ila bani Isra'il sai annabi Musa an ɗan tafi da zuwa gaban Isra'il. Ba ga kare ba ya da gaske, in ba yana da gaske su ba zai shiga daji ba, ko ne zai sauna tare da annabi Musa ya ji abin da Allah ya aiko shi da zai koma daji ta tafi neman shi ba. In har yana cikin waɗanda aka ce su yi imani da annabi Musa su bi, tare da annabi Musa ba aika su zuwa kare ba. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما يرد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة قال النبي ana aika shi ne zuwa ga al'ummarsa zuwa ga mutanensa su kadai wanda iska ilan nasu amma ne kuma aka aike ni zuwa ga mutane gaba ɗaya kawai aka abai sallallahu alaihi wa sallama annan ce ta zuwa ga jama'a ne gaba ɗaya wani ya ayyuhan nasu in ya rasu Allah ne ilaikum jami'a ni ban zo ne zuwa gare ku gaba ɗaya wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basiran wa nadira walakin akthara an-nasi la ya'lamun da na aiko ka da su zuwa ga ɗaukacin mutane ta kasar da gaba ɗaya gaba gaba ɗaya Allah sun nan ta ɗauki mutum da aljan Allah yi wasu ta fi su gurin nan nuna jinnati wannan ko Allah sanna Allah tana ƙunsar mutum tana ƙunsar aljani gaba ɗaya haka Allah ya aiko shi zuwa ga mutane gaba ɗaya dukkan wani wanda labarin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya yi masa dole ne ya yi imani da shi قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ لأنذركم به ومن بلغ أما الله يزمن القرآن بل أن يرجعوك به ومن بلغ أي من بلغ هذا القرآن da dukkan wani wanda Qur'anin nan ya je masa ba yayin labarin da ya je masa sai raka aljanna sun ci ba sai ofe ilayya Allah ya tsara alaka ilayya zai kaga sun ji alqur'ani sun yi imani da shi saboda haka aikin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga kafata billahi al-insi yadda yasa ibnu tabiya ce wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam mab'uthun ila jami'i al-thaqalain insi wa jinni an aiko shi zuwa ga dukkan thaqalain wato masu nauyin halitta guda biyu mutane da aljanu gaba ɗaya malamai suna cikin saɓani ملائكه ما في تذكر هذا معنى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل الملائكة هو غير كده هل ملائكة كل الله في يوم بلد دون عند القرآن يجي ما تواكده إذا كنت القرآن القرآن أي هذا البعيد ومن يقل منهم اني اله اله من دونه من دون الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي اين الظالمين كذلك نجزي الظالمين a cikin alkur'ani Allah ya gargaɗi mala'iku wanda duk yake shi Allah ne ba ubangiji ba ba Allah ba to Allah yake wannan za mu kasanta masa da shiga wutar jahannama kaga alkur'ani ya gargaɗi mala'iku kada wani daga cikin su ya kuskure ya ce shi Allah to kaga alkur'ani sakon da ya kunsa ya hada hada ainihin mala'iku a ciki kuma da malamai suke saɓani wasu suke sun shiga wasu suke ba su shiga daga wannan mulki mukallafi kawai sai a tallafa musu ba babu abin nan umarni ko hali a kan saboda su gudun da su halittar da idan gudu ya mutu halitta su ta tuba a kai kamar yadda suke ce abin suka sa kai sai ne sai aka ba ta bukatar sai an ba ta umarni kana bukatar sai an kai kan da an ce ta abin suka ci ko kai ya ta ko a da ba ta cikin sai ji an ce da da aya ko hadisi da suke kai kada a bukatar wannan halitta su to haka kuma a take a gurin kamar shi da sani la ya rasu Allah ya ba amara ويفعل ما يقدر ما تفاعل على السنة منه في نفس السنة أو تفاعل له إلى فهو تقول والله ما فعل مكلفين مكلفين بل أن أنت تكلف هذه تأتي أن أنت جلعة وأن جلعة وأن أفاقا بأن يكون تفاعل بالسنة في الجنة أفاقا بأن يمين بعد الإسلام ما هذا فعل تأتي لنا فهو تقول أن أنت تفاعل في الجنة وهو رسالة في الجنة رسالة فعل ذلك تفاعل في كذا كذا وكما أن أنت تفاعل كذا وكما أنت تفاعل في كذا على أي سؤال أولاً ده القرآن هو مطابقة على مسلم ده أيضاً من ده الله تعالى نسي نوين في في أي شيء ده أجلنا من جيسا الله تعالى يقول في جيسا تقصد رسالة كما جيسا الله تعالى عليه وآله وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ده أي شيء كما في رحمة جديدة جماعة دنيا جماعة إن هو إلا ذكر للعالمين القرآن كما ترى في جديدة جماعة ده عليه سيدك ده عليه سيدك duk wani ba shi Allah fa huwa alim alim duk abin da ba Allah ba to yana karkashin kalmar alhalami to wannan shine sabon annabi sallallahu alaihi wasallam yana da umur yana da shubur sabani sauran annabawan da suka gabaci kaga a cikin ran zai yi a samu wani annabi wanda baya da kashin shari'ar wani annabi a zamanin da kuma kamar da ya samu kabir baya da kashin ainihin a shari'a ta annabi Musa amma bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da risala sai da ita ce ta san risala babu kuma wani wanda yake wato take tafi mata misalat babu kuma wani wanda ya isa ya ce shi baya karkashin saƙon annabi sallallahu alaihi wa sallama da zai masa biyayya ko da annabawa za su zo gaba ɗaya bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama su bayyana su dole ne su yi su yi su yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko sa annabi isa alaihi salam idan ya dawo kamar da akida mutu ta alu sunna zai dawo saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka to zai yi hukunci ne da shari'a annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba da asalara da injila ba zai yi aiki ne da alqur'ani to sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la kana musa hayyan ma yasi'ahu illa tibai da annabi musa yana da rai babu abin da zai fito shi face yayin biyayya amma yanzu ya ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko da annabi Musa na da ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kada ce risala ta risala ce amma kamila ba ya da kun kula ce akwai wani wanda ke yana da wani ilimi da yana da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudu dan haka shi zai ke fita daga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya yin abin da ya ga dama shi babu annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya da asirati a kansa wannan kafirci ne ya ta ibnu tayyib ya ce Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da bi'utul ila jami'i istiqalaini annabi sallallahu alaihi wasallam an aike shi ne zuwa ga dukkanin masu nauyin halittar nan guda biyu in su yi wajen ne mutanen su da aljanu su sannan ya aka kada dukkan wani wanda ya kudurce Allah ne ya sobo da abin alkuru da an sayi ake yi ya halatta da wani ya yi tawaye ya fita ya tsara shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama wa ta'atihi wa zalli annabi sallallahu alaihi wasallama ta'a fa huwa kafirun yajibu qatluhu wannan kafiri ne ya yi da tsayar masa da haƙi na hujja wanda shi ne kisa mai sallan sallan ya sanar da sai dina mun tafsiru wanda zai sanya addinin sa to ku yanke masa hukunci kisa lakin an yi tunanin kisa wata na rika nan tafarar musulmi na a yi ta Allah bila a wanda yake kan ƙarin bayani a kan abin da ya shafi sabar da mota da abubuwan da wasu suka ƙosa a ƙarƙashin wannan kisa ɗin da warware waɗannan kusa-kusu a iya komawa waɗannan kasu suka guda uku na a tajirin da وكذلك من كفر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم ببدعة اتبعها ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله فإنه يجب نهيه عن ذلك وعقوبته بما يجبره ولو بالقتل أو القتال فإنه إذا أوقظ المعتدين من جميع الطوائف وأخرج المتقون من جميع الطوائف كان ذلك من أعظم الأسباب التي تلقي الله ورسوله وتصلح أمر المسلمين. ما يؤتي هذا من الذي كافة المسلمين هو هلك سجن المسلمين هو هلك سجن بيت يوم المسلمين ببدعة ولا بدعة تتبع هذا يقول إليك لن تكفي كتاب الله بدعة لن تبع كل كتاب الله تكفي ولا سنة رسوله لا تكفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب نهيه عن ذلك واجبين أحلى في يوم أبدا وعقوبته بما يذكره واجبين عليك عقوبة بعد الذي آية قدسي بل هو رب في يمين القرى متعنكبه ولو بالقتل كل خاصي عقوبة لا تكون بسيطة على الإنسان كيف ترجع على الكون فإنه يعني يرجع الأمر التي إذا أوصل المعتدين من جميع الطوائف إذا أتى العقوبة بما تعدم ما تريد غير هذا إلي بل القوة تقوية وأكرم المتقون من جميع الطوائف أتكرر ما تكرر الله بل القوة تقوية تكي كان ذلك من أعظم الأسباب ومن زي زمان بدستمر من يوم الجنة التي ترضي الله ورسوله وقد تكفي ربك الا بمنزلته وتسلب امر المسلمين استجابه على امر المسلمين. ابن تيميه يوم مثلا wanda zai kawo ta bid'a kuma ya sanya wannan bid'a wata wani jigo ne wani jigo ne daga cikin jigo na imani wanda bai ga da kowa ne ne ba ta kafiri ne kamar waɗanda suka kafirta sahabbai da bid'atul imama suka kawo duk annan sabilanci cewa annabi a sai na ali shi ne liman ko mu ce da duk akil wasila duk annan tawassuki cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasila sai na ali ne zai zama liman zai zama shugaba bayan sa daga baya sahabbai suka yi makarƙashiya suka yi kulle-kulle suka yi suka yi ainihi a gaba da wannan shugabanci suka kwace suka ba da sai na ali ba a duka doron wannan bid'a ya kafir ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo manzo da su sannan dai wani wanda bai yarda da wannan da suka kafir ta gida a cikin ina ina aka ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi duk ya ba da yadda da suke kawo za ka samu na ƙarya ne a yanzu hadisul gabir din nan da irin abubuwan da aka kakkara a cikin ƙarya wanda ba su kama ba wanda ba za a iya kawo masa wani sai ta falsala falafiyayyen malamai wanda suka rawaito abin ba sai za a da wannan duk za a ɗan a kafarta ainihin musulmi a halarta jinin a halarta kafe kamar waɗanda su kawo a waɗanda suka kawo ayoyi duk a ya fi kuma illa lillah tawari mu zai kawo wannan duk a ɗan sai kafin su kai da ali suka kafin su kai da ma'awiya suka kafin su mabiyan suka kafin su duk wani wanda bai yarda da wannan duk a duk sanda ake rikici in aka sanya wani ya zama mai hukunci tsakanin masu rikici biyu ke lawan kuma illa lillah ya haka an kafirta duka a ce za su ka samu wannan kamar da sai da ne ke cewa kada na ta hakkin uri da jihar batin sai su zarga ta gaskiya amma kuma ƙarya ake nufi da ita barna ake so a yi ta ƙarƙashin ta ta kaga wannan duka a ce aka kirkiro da ayyuka ta hakkin mutum har ayyuka yadda kusa da wannan wanda idan shi ma Allah ya yi tafsirin musulmi amma da yana cikin wata rabi da ayyuka ana ta hukuku na mai a ce ai duk mai mai da shi da nake yin da Allah wanda ba a mai da ko da ko da mai da nake yin da Allah nake yin da Allah musulmi da ba ya mai da ko bai yarda da mai da ko da inkari mai da ta ta ta ko da ba ta fito ta faɗi kalmar kafiri ba kalmar nake yin da Allah ne shi na ta'ita duk nake yin da Allah kafiri ne a dalilin da za ka farka shi dalilin bid'a a dalilin bid'a domin hatta waɗanda suka ɗaure wa abin jirgi sun yi kira su ta bid'a illa dai kawai su sanar da kalmar bid'atun hasana bid'atun hasana bid'atun hasana amma dai kalmar bid'a din sai sun faɗa duka cewa da muka da muka tsananta muka maka ƙaimi an fara jin kalmar bid'a din wasu ma waɗanda suke sun fi kowa ya jahilci ta fita Allah ke fara mai to ba san aina Allah ne ne to ba za Allah ke mai ne sai ka kai ta fara ne الإمام السيوطي يلا بيت رسالة في من تفسر النفس في عمل الميت يلا كاري ميت يلا ردي جواب ميت عرضا ما لمس الفاتحة ميت dole cikin malaman malikiya da yin kala yana inkarin gida annabi yadda ya zo masa rafi kamar da misali tana cikin littafi ta al'ayoyi ta kai a ciki ya yi ikirafi ya yi ikirafi cewa mawulidi gida shi da kai yake gida a cikin hasana wanda wani sarki al-mubassar ya fara kirkirarsa malike malike indiya a garin da yake sai arewacin iraki shi ya fara yi a ƙarni da shida sai kuma yake tana da asali daga alƙur'ani da hadisi kuma abin da yake da asali daga alƙur'ani da hadisi kuma ta ce gida a cikin ƙarni da shida aka fara yi abin da yake da asali a alƙur'ani da hadisi ya kamata ta haɗe su ta fara yi tabi'ai asba'i tabi'i sai waɗannan asabi'in al-awwalin duk da yake da su ba لو كان خير الناس يكون اليه وقوله لم يسبقون اليه ده خير ذلك بزي لا بد يجي على الخير يكون من ذاته فكانت بعد غير ذلك فكانت فريسة غير فريسة فكان بعد أن تجي أسي بعد أسلي ليس الاستخارة غير من سنة سوى أسل أنت بجا قرمي وسجن إذا سوى أسل أنت بجا قرمي وسجن الدولة العبيدية وتبقى الدولة في أمثلة أكوية مثلا وتكتب فيها الثالثة الدولة الفاطمية دولة أكوية كما لما قالوا كنا جماعة في اتفاق السنير بيجي أكل فيها بعد مسلمة بس دولة في اتفاق بلا مسلمة لا تدل البداية والنهاية وابن كثير ليه واحد محدث dogon rakat da malamai suka rubuta na ijma'i a kan cewa daular Hudaybiya ba ta musulmi ba. Allah ce da ta kace sunna, ta kace ahlus sunna ba a ita ambaci sunan sahabbai ba a ce a ce da su radiyallahu anhu a zamanin ba a ita a sa sunan Abubakar da Umar a wannan zamanin ba. Mutum da ita karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Sai dai a ɗaya suka kasa sunna suka rara gida a taraf karafilanci suka kasa malamai kamar da suke yi fada a mukaddimar littafin su tare da kuma sa yadda ya sun kasa malamai na sunna sun kai dubu hudu kayan mulki tun daga cikin ƙarni na hudu al-arif al-mulki sani al-mulki sani min al-qarni al-thalith al-rabi al-hijri har zuwa al-mulki al-awwal مثل الثالث من القرن الثالث الهجري هذه التفصيل الجديدة قرن نتيجة وهو تفاعل في الشرع التقليد ولا تكون بكر da cikin da wata wanda ta kan cikin shekara ɗari uku da cikin da biyu ko da uku tun daga wannan shekara da almu'in alfatiji ya shiga garin alƙahira ya kafa wannan gari ya kafa wannan daula ta wannan lokaci suke suke ta aika ta tobara suke ta aika ta tobara da sa'ata har zuwa ƙarni na na na shida har zuwa ƙarni na shida shekara ta ɗari biyar da sittin da da shekara ta ɗari biyar da sittin da biyu ta da bakwai a lokacin daular ta faɗi to wannan daular kamar yadda malamai suka faɗa masana tarihi kamar al-masrihi a cikin littafin sa al-fiqh wal asar wani malami ne na tarihi wanda yake ba da labarin ƙasashe da aka yi da sarakuna yana da lissafi kuma ne ana kiran sa arkiba wal afa a cikin yake faɗar cewa su waɗannan wannan sarakuna suna da maulidi kusan duk ɗan shekara ba da waɗanda ba ba da wani maulidi ala ala kulli sana haka suke suke maulidi duka sun suka kirkiro sun suka kirkiro wannan maulidin sun suka kirkiro maulidin fa'ila maulidin hasan wal husayn da kuma maulidin malikin hadir sarkin da yake ci kuma akwai maulidi kuma da suna da bukukuwa da yawa da ya zama a cikin littafin alkitab wal asar haka nan alkalkasan bi a cikin littafin mutum wal asar sai sana'atul insha mujallabin sa na uku ya kawo tarihin sarakunan wannan daula ɗin har ma da yadda suke yin maulidi da irin yadda sarki yake hawa idan idan idan ranar mai ta zo da irin kuɗi da ake kashewa da wadata da ake yi da da da da da da a wannan lokaci sai ka ce waɗannan su suka fara fito da abin suka ga waɗanda suka fito da abin nan wasu ne da duk duniya sai Allah ya rere a ce abin da suka kawo shi ne kuma zai zama mizani na kiyasta kan sayayyar abin salam salam ko kewa to kuma kuma ai aikin ku a gaba cewa za da yana son magana ko yana son magana sai da duk wanda ka tsibi na ya son magana Allah kuma ka san mutum duk wanda ka ce ba a son magana Allah ko zai yi magana Allah ka san mutum amma da yake adalci ko ka ga tsibi na kula ta wadannan kula ta barka mutum haka ba ku ba ya ka san mutum tunda idan ka ce wanda baya yin waɗannan abubuwan da ka zo na yin magana Allah kuma ta yadda ta haɗe da shi ba ta ga mutum kai ke nan ta kan da kai ta yadda ta bi ai da shi ba ta kan da kai ta yadda a su ba ta bi da shi ba ta kan da kai ina da kai ka maka ne magana ta bi da ake ce haka nan kai kai da binka in ta aika za da kai kana turjiya a kan ta za a fice haka nan amma ka ce wanda bai yi kuma na kuma ga wannan kuma kai kira ne cewa salatu qurun المفضل المفضلة خير خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقد من من جعل الله يهديه yake sun suka fi kowane alƙalmi tsabta da nagarta da tsoron Allah da ilimi ta yadda cewa duk da su ba sannan kuma ka zo ka ci har ila yau kuma wanda duk bai yi wannan almuhimmin da ga Allah to kaga wannan shine abin da in ke yi shi kuka ka zo da wata bid'a da za ka kafirta musulmi da halatta jinin ta halatta dukiya ne ka kafirta ta halatta jinin ka kuma ya rasa ce ya yi rija ya ce in aka sami da ra'a ta musulunci a tsoron maka da hajjar rija har ka kace ke ta halatta kuma jinin ka ta halatta dukiyar ka da ba a gaje ki ba dukiyar ka bai kula da shi ba ka a raba kuma a ba ka ce ta halatta dukiyar ka ba mai kai wannan gudu da ake da wata bid'a اتبعها لتقي قلوبا لكن ما يكتب في كتاب الله أتى يتبع في كتاب الله ها؟ أبدا يتبع في كتاب الله بعد يتبع في سنة رسول الله وأما الجملة ليست في كتاب الله ولا سنة رسول الله يكتب ما لم في قراءة الكاتبة الجملة الكاتبة القلب الذي لا مفهوم له قلب الذي لا مفهوم ba da mafhumi sai wace wala qa'irin ya tsiru bi jana haihi wala qa'irin ya tsiru bi jana haihi akwai qa'ir ya tsiru bi ghairi jana haihi duk qa'ir ya tsiru bi jana haihi an ko nan an yi sai ne su salama kuma su ba su suna kiranta a cikin fasifa ai ta ce ko amma ma kabla kamar anan yana cewa bid'a shine abin da babu a littafin Allah babu a sunnar annabi abin da ake yi ke duk da ake laifar ce kita a yi yiwuwar da ke laifar ce kita ce duk da ita ce wacce ba da ita kamar a cikin ta kita ta ce ta amma kalla kamar a bisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin al'umma nawawiya yana kan kai to la yaqulu lahu imru'un muslimun yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah مسلم يشهد ان لا اله الا الله، اقول مسلم لا يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا والله هو المسلمين فلا كلام ما يصير بعدين تبع كده تكفي حتى على مثلا اي شيء مثل المسلمين مسلمين اللي هو كده الله فيها في كده ابو بكر الى ان كده كمان فيها فيه موجود انت انت فوالله ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله تبع في فاتحة بل ترى كان بدأ أشياء إن تبيع من يأتي أتى بدأ القرآن أتى بدأ ثم قالت أتى بدأ حسنة بعد بدأ حسنة كل بدعة ضلالة كل كل kalmar kullu a larabci kullu min siyajin umum malamai suna cewa tana daga sigogin da suke nuna umumi gaba daya suna ta in ka bi da babin umum a cikin littattafan usul za ka ga kullu suna kiranta ummul ba a babin ita ce uwa na da mama duk wata kalma da take nuna umumi take nuna ganewa haɗewa to ita ce uwa a ciki ita ce uwar wannan kalma kullu har aka kullu ba ta ɗaukar wani tafsiri in ka ce kullu kullu ake yi in ka ga ta an ce kullu kuma an ce ba ba duka ake yi ne to sai akwai wata mun da ta biyo bayan Allah ya ce wa utiyat min kulli shay'in Allah ya ce wa utiyat kulli shay'in wa utiyat min kulli shay'in haka an ba ta daga daga wani abu ba kowa aka ba ta ba daga cikin abubuwa duka an ba ta wani abu ba duka aka ba ta ba kaga ba za ka yi oke cikin kullu sai ka ce ba kullu ba kulliya ba kullu kulliya wannan wasu ke aiza ta Allah ke ku dammiru kullu shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la ilaha illa masakinuhum ko ke nan ba a bakali ce gidan dajin su ba iska da Allah ya ce a baya bakali ce gidan dajin su ba ba wanda ce Allah ya ce ku dammiru kullu shay'in masu kuma ce ta asma wulawa illa na sakini a ce ke nan bakari su zuwa gobe ta a ce kullum tana iya zuwa ba duka kake jiki ba a'a yawanci abin da ke jawo irin wannan magana rashin fahimtar alƙur'ani Allah ce aiki dan mure kulla shay'in bi amri rabbiha ay ma amara Allah ma amara Allah an tudammirahu faqaddama kullum abin da Allah ya umarni ta yi shi tare wato bi amri rabbiha inda Allah ya ce ka yi da gina da jin mai ka bar shi to sai a ce an kai wani abu da aka ce a yi shi ka ka yi shi ba amma in an ganta ko kawai da aka babu maganar ne akwai wata kullu da za ta yi kuma tana nufin ba'adu sai da idan kullu qasdimin idan kullu qasdimin to in an rigaye ta da min to anan ne za a yi cewa min tabi'idiyya ta ce min allati tadullu ala al-ba'd amma in babu ne idan inda kulli ta zo kulli kana ne ce kulli daga asin dalala to sai sai kuma sai ka zo ka ce a ba'd daga asin dalala anan gara kake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka karɓi umarnin ka ne kana maka gara ne ka sabri ko alai ka hawa abubuwan da ba su da alaƙa da ba su da alaƙa da addini ba su da alaƙa da lada sayar ko ikat ka tusa su cikin matsala ɗin don yana nuna kai yana nuna duhun kai da fitewa ka kawo maganar lafika ka kawo maganar fanka ka kawo maganar kamara ka kawo maganar wannan duk alama ce ta fitewa da zama ce yana kawo na to a fito ki aka ga yanki ne kin ban alayen ki sai dinga tafiya a ciki wannan kyamara ko wannan ko wannan haka da alaƙa da lada ko lada ko ko alhaji ko ya shiga mota ko ka shiga mota zai ne shiga ka fasa fito ya fi ka fasa Allah ke nan to kaga idan an rasa abin da za a saba ko za su zama alibi to sai a ce shigo ya dama an harkar duniya ko ya fassara lakum ba su kamata ya fi abin jami'a abin da ke sama da abin da ke kasa da Allah ya hore muku dan ku amfana daga cikin irin wanda ba yau duk hore ya ce ta ubangiji jami'an minhu ya yi tafsirin ta ga dan adam ya ga dan sallallahu alaihi wasallam yake antum a'lamu bi umuri dunyaki Allah bai zaka aika duniya ku cikin kai ne abin da ya ce addini fa ilayya a hurri na in da ana an alaƙar ta shi da addini ya sa yake man ahdatha fi amrina hada ba ya yi ce kullum sai ba a harkar duniya kai sai gida a na ake sai ba a gida ka kago abubuwa da musulmi za ka amfana da amma ba da nazartar inda duniya a inda ake sai gida a sai inda ba amma ake sai ba musulmi ya ce su zama sun kare a cikin harkar rayuwa ta duniya da su zuri a fitar mana da abubuwan da za mu amma yanzu za a fi amfani amma sai mutum ya kawo gida a addini ya hana mutane a abin nan cin abinci ko ko sa kaya masu kyau ko abin nan duk ya sa mutane su yi rauni su zama ragwaye ba ta iya komai da suna addini wannan ta abu za a addini kasa kamar da manzo Allah ya faɗa wannan kalma ce ta manzo Allah duk lokacin da kake kullu bid'atin dalala magana manzo Allah ta faɗa ba kasa duk bid'a kasa abin yana daga cikin abin da ya sa wasu takaici suka rasa yadda za su yi sai dai su nuna ƙarfi lokacin da ra da ra da yi magana a kan maulidi a wani gidan rediyo wani magana da shi da haka da abin da mai kokarin bayyana a lokacin cewa a daina kulla wannan da cewa wanda ya wannan shi ne masu yi annabi wanda bai da masu yi ban ma shiga faɗar wato ban ma shiga faɗar hukuncin da yi ba ko kawai wannan in kun ji ta kuɗin za ku yi wannan bayanin nisan to abin da ya fita musu da hankali lokacin da nake maganar bida an hasana hasana shi ne suna makalewa ta bida a ce hasana bida a ce hasana sai su ce ai Sheikh Ibrahim Iyas ya ce ba bida a hasana duk bida a hasana duk abin da ake kira bida a hasana ya ce ba bida ba addini ne ba ya bida a hasana bida a hasana ba mun ta musulmi yayi kalubale cikin akai da bida a kamar لكن أجاء دون للكافر تفسرة الأمان في أن العلم هو الإيمان. قال شيء إبراهيم قال شيء أبن لي تبين. بس تكون ده شيء ما أبن لي تبين، بعد لا أتكلم. فوالله أتابع الجنة. فعليك في لسان من دمن أتاكي أتكلم من أتي أي شيء يا بابا يا أخي بعد لا أتكلم. مو كذا تقول لي أنا لا أجي جاي إذا لا أتكلم. saboda haka bai halatta ba mutum ya kawo wata bid'a da zai jarrabi musulmi da ita ya kafirta shi ya halatta jinin shi da wata bid'a mai tafi kitabillah walakin laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba da alittafin Allah ba da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya haka fa innahu yajibu nahi wa an dalika wajibi ne a fito a halal wajibi ne a fito a gaya masa cewa abin nan da kuke ba daidai ba ne sallan ya rubu wa uqubatu lima yasiruhu kuma masa uquba da abin da zai kawo ta ciki wannan ga wanda Allah ya ba su mulki kenan kuka ga mutum yana wato gari ya zama sunna kowa ya gane sunna ana ta sunna kawai wani wani ya fito da gida ya kamata a yi masa uquba da abin da zai zai kawo ta ciki a masa uquba ba kamata a ce ba hukunci ba kamar da wani kiri ya faɗa da aka yi da shi game da mutumin nan da ya aure mata tamanin da shida aka ce zai hukunci yake ba wani hukunci yake ba aka bai da ta ce babu babu wani hukunci da ya yi ya da ya ce ai ko bulala sai da ya ce ko bulala mata hujja duk da cewa ga wanda ya san kemin ya san kuma me wancan mutumin yake da aya ba zai rama shi ba don jirgin da ya san saboda shi wancan mutumin yana cewa ana masa wahayi yana ga mala'ika yana ta masa sako kuma kuma sun yadda akwai waɗanda ake kawo sako mala'ika ta masa sako sannan wancan mutumin yana cewa yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam kullum da ganki da ganki uku kuma waɗannan yake ido da ido ba wai a mafarki ba kuma kuma waɗannan suna da awar haka har har ma akwai wani a gabashin ƙasar nan ɗalibi ne cikin malaman ƙasar nan haka rubuta a cikin wani littafi sunan littafin معجب من راى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل واليقظه وتقام na tarihin waɗanda suka ga annabi a bacci da kuma a farki ido da ido mutumin wanda ya rubuta littafin inda nake tsammani ko mutumin bidiyo ko mutumin mata to cikin mutanen da ya sako a ciki akwai wani malami ɗan najeriya nan ɗan gabashin najeriya ya kawo sunan a cikin harafin alif to a ciki sai yake cewa wa kana kafira bi istimali bi tayyibul wujud yake shi wannan malamin suna tsawon haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaga sallah da ba ido da ido suna yawan kuɗi da juna to shi ma wannan mutum ta ganin ya ce yana ganin manzon Allah kaga ai ba za ka ba za wanda ya yarda da wancan kaga bai kamata kuma ya zuwa ya yi inkari da wannan ba kan waye ya ba ka lasisin kansa gani ne da gani ba to kaga sun yi tarayya a nan sannan yake yana da ilimin koyi kuma kuma suna faɗa haka kuma suna cewa akwai ilimin batini to sannan wannan mutum yana cewa yana da ilimin batini ilimin koyi sannan kuma wannan sun ya yarda da haka kaga anan ma sun yi tarayya to sannan bayan wannan yake cewa kuma a yawan mata tamanin da suke da yi ba a wata hujja saboda akwai wani tuli a senegal babban tuli ne shi ma yi wannan ya auri mata sama da hudu kuma almajirai da sun rasa yadda za su da shi saboda ba hujja ya kuma ba da labarin wani wani da ya zo da kasa inyamurai shi ma da matarsa guda takwas aka kai su gaba alkali ya ce wa alkali ko ko dai kai shari'a ta musulunci ko kai mun takaici to in ta musulunci za ta mun sai ka samu inda ake son aure mata sama da hudu in kuma a kakan tuta za ta yi a kakan tuta ya haramta min wannan ya ce to aka aka karfa yadda za a kama su da dole aka kama to kaga abin da yake bayar ya ce wannan mutum a kyale shi bayan da za a yi don ba a da hujja da za a ba shi kaga wannan maganganu ne da ba su dace ba akalla abin da suke nuna mana akwai karancin tsoron Allah mutumin da ya keta alfarma ta musulunci irin wannan a tsakiyar musulmi ba ya kan jeji ko cikin arna ba a tsakiyar musulmi kuma ka sai babu wani mutum tare da cewa zai ga hatta a cikin littattafan mazhaba har ta mazhabar malikiyar da yake yake tafiya da ita a cikin suna magana da malik da imamu shafi gaba ɗaya sun tafi a kan cewa dukkan wanda ya wuce wanda ya wuce mace hudu ya kamata a yi masa a yi masa a yi masa hajji wasu ka ce a masa rahi abu abdullahi kurkudu da maliki ne a cikin littafin sa aljami da ahkamu qur'an karkashin wannan aya da in kuntu aya Allah ta ce ko da kana kan ki ma qala lakum min nisa'i masna wa yurda mas'ala ta fara abin da ya kawo maganar hukuncin da za a yi ma wanda ya wuce hudu ya je ta biyar to ina kuma da wanda ya wuce har ya kai tamanin amma sai ya ce babu hukunci hal akalla in ma kai da ka yarda da abin da wannan malaman suka faɗa ba ka faɗa mana ka ce ga abin da maliki ga abin da shafi'i ga abin da yana yana suka faɗa ni kuma ga abin da na faɗa ba sai ka bar musulmi su zaɓa ba amma yau kace wani ba wani hukunci kuma da da da'awar ilimi a cikin matsalar maganganu da yawa suna da kure ne wasu na dukkan kure ne kamar cewa saukani saukani ya yarda ka duba irin wannan saukani ga shi nan maganganun ta karara a cikin asirin jirrar da cikin littafin ta a ganganin da alƙar maganganun ta da cikin littafin ta fatihul kabir maganganun ta karara a cikin babu din inda aka samu ya ja yana ja ne a kan cewa da menene za a yi hujja wajen hana sama da hudu din da alƙur'ani ko da ijma'i da sunna shi yana ga hanyar wancan ba ita ce za ta zama hujjar ba sai dai a sunna da kuma da kuma ijma'i abin da ya faɗa cewa a cikin littafin sanar da aika amma sai ya kawo shi ya tuba shi ke wani halitta ana jingina magana zuwa ga zahiriya zahiriya da ta wanda ya fi kowa sanin zahiriya wanda yake da littafin sa a hannu shi da ibn hajj abu muhammad abu muhammad dan alaye ya ce haramun ne haramun ne ga mutum ya wuce haka ya kawo da ya tashi kawo da ya kawo ta aya cikin suratul nisa haka abin da ake jingina ya kamar yadda za mu gani a cikin littafin al-islam musafirin haka ne shi ma abu abdullahi sarkabi ya faɗa a cikin littafin su zama da aljami da akamin qur'an ana jingina magana ne zuwa ga shi'a rafilawa shi'a su suke wannan magana sai ma a yadda na gani a cikin littafansa abin da suke faɗa cewa bayan mutum ya yi aure mata hudu ya iya yin auren mutu'a ko ne sababin mutu'a suka halatta wa mutum ko ya ba wai irin aure na na fi sabi billahi ba aure na mutu'a anan ne anan ne suke magana shi yasa abu guda wa nihaya abu guda abu guda su misali yace furqatun shi ma da malamin ya kama na furqatun amma da fito ya fakka ya fakka furqatun din ba ya ake nufi shi ake nufi sai ta kare kare kalmar da ya rufe ya rufe ita cewa ba amma ba a sani ba wani hukunci da ra'ayi to sai sun ta an yi hira da wasu daga cikin malaman sunna an yi hira da da jamala ku buta kai da ka sai suka sai suka fito suka faɗi magana ko kuma ta faɗi amma da a ce a yau da a yi hira da ita wannan wannan mutum da da ake da ake ta al'ummar musulmi wallahi da abin ka kai kin na ana cewa ba hujja ba hukunci sannan a jirgin yau ka sami ra'ayi waɗannan abubuwa guda uku a kai ka kake kuma a ce wani mutumin da ake nuna wa ana kawo malami ko zai yi wannan ina ku ce ɗaya za ka sai ka ce ɗaya da ba ta yi gane ba ana abubuwa da aka tsirana kawai haka irin kimiyya yake cewa duk wanda ya fito da irin bid'a yana kafirta musulmi da ita bid'a yake ce wannan ya kamata a yi masa ukuba ukubar da za ta tsawatar masa walau bai kafi ko da ya kai ma shugaba na musulmi ya ga cewa ya kamata wannan araba su daga al'umma a yanke musu wannan gudan ayyukan kisari in kuma suna da yawa a ji a yankin su fa innahu idza uqila al-murtadin sun yi saboda kusan da masu wuce gona da iri masu kusan shari'a ake musu uquba min jami'in qawaid daga kowace kungiya suke su kai ta uquba an ayi masa uquba da take daidai da laifin su wa akrima al-muttaqina ma tsara Allah kuma akrama su a dingina musu min jami'in qawaid daga kowace irin kungiya suka fito kana zalika min min a'zam al-asbab allati turdi Allah wa rasulahu kana da cikin babban abubuwan da ake dawo musulmi yarda Allah su dawo su yarda da Allah sallallahu alaihi wa sallam da kusulubu amran musulmi kana da cikin abin da zai kawo wa musulmi hadin kai ana magana haɗin kai in ba za ka in ba ka yaƙi bida ba a cikin musulmi ba za a samu haɗin kai bida a cikin da yana ba su ba da yawa bida ka haɗa kai ra ka matuƙar sabar bida a yankan zai kawo ta ce yankan ce za a ce wa musulmi sai a yada ya ana musulmi shi ne a yaƙi bida Allah na ɗauki sarki ya sa mu dace nuna mana gaskiya ya zama ikon binta sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ina tsammanin mun tashi lokacin karatun duka har tambayi na da za su samu ko minti na wuri a ran aya ɗaya da rabi ba ni da abin da yake nuna mun minti na wuri zai kai sha biyar to za da aka kai tambaya biyu su kai to tambayoyin da ni na gudu kamar kamar suna da kuma a bayan ko kuma ko wata ne na lafiya ba ka bani masu kyau wanda kake so kake bani wani tambaya yake wai dukkan malamin nan da ta zo cikin suratul arab wai sunan sa gal'ani dan da'ura ko da nan kace a wannan isra'iliya da ba ta da abin da za ta samu daga hadisi sahihi sai ka tabbatar da haka kuma abubuwan da aka yi ne daga ganin isra'ila shi ake ganin isra'iliya wasu na cewa annabi Musa da ya zo Madiyana wai wurin annabi Shu'aibu wai wurin annabi Shu'aibu ya ce ba sai ku za ka rike ba ai sai ka tambaye su ina ka fice annabi Shu'aibu ne akwai kuma za ka samu annabi Shu'aibu da annabi Musa da Musa sannan wanda yake cewa wannan bayani yana nuna kenan ana iya samun annabi biyu ko sama da aka azama ne ko kare ke kare ke kare ke ne da annabi bane wannan ibrahim da annabi bane a musa harun da idan ya ka tafi da da da musa annabi musa annabi ne harun annabi ne sannan annabi yusuf annabi ne mahaifinsa annabi ne yaya matsayin jawabin azurfa babu komai na azurfa ba na zinari ba sannan wanda ya ji karatu a gari ya iya yin kasar idan ya je zai fita kwana ɗauki uku amma ya je da zai zama da kayansa da komai ta zama kamar garin sa na biyu duk da cewa akwai da musulma da musulma kamar shi Muhammad Salim Ibn Ismail Allah ya ji ɗansa da rahmarsa yana ganin ɗalibi ko shekara mai zai a ɗari ko ɗalibi ne a masa shi shi yana da wannan duk da cewa sauran malamai su saka masa amma mutum ne ya zauna da mutum har ta sami ciki bayan haka suka tuba ba iya yin aure ma'ana ya zauna da ita ba suka aure ba wannan zuma ba ta hana ba ta haramta aure zuma tsakanin mutum da namiji ba ta daga cikin aure wanda aka suke haramta yi tsakanin mutum da mutum da mutum saboda haka in sun tuba suka koma da Allah za su yi aure da Allah اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك